بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to mun dawo zagaye na biyu a dauran mu a cikin ta'alimul mar'ati wa athruhu fi islahil umma zamu tashi a shafi na 11 ahwalul mar'ati qabla al-islam yadda yanayin mace kasance kafin zuwan musulunci musulunci ne kawai karrama mace har ya ɗauke ta ma tukuna ma ita mutunci kafin ma ya yadda ma za ta iya zama mai kima da mutunci ihtaramal islamu ihtiraman baligan musulunci ya girmama mace iya girmamawar da bata same shi a wajen wasu al'ummomi ba lamba ta farko inda yahudi kanat mumtahana wala huquqa laha mace abar wulakantawa ce a wajen yahudawa ko ba ta da wani haƙi wa inda yunan ita kuma mace ta kasance a wurin Yunan habisatul bait kawai sai dai ka tsare ta a gida ta maka aiki in ta ki maka ka kirbe ta ka dake banza wa kanat mujarrada mut'a na'ura ce kawai ta aji daɗi da ita ta maka aiki ta wanki ta guga ta baka haushi ka nannada a baka haushi a waje ka je ka jijjibga da ita ce zaka jibga ka jibge banza wala yatazawwajunaha illa min ajli auladin shar'iyyin a Yunan da wajen Yahudawa su ba sa auren mace dai dan kai ka samu dan halal amma in bai cin haka ma in dai dan ƴaƴa ne ai akwai na ƴan ta gaban Fatiha ma wa inda yahudi a wajen Yahudawa almar'atu sababun fi gawayati bani adam mace ita ce dalilin bacewar dan adam wahiya amarru min almayyit tafi wanda ya mutu hadari da mu da daci wato tabaru inda ba da tsawaifil yahudiya khadima la aksar a wajen wani bangaren yahuda aslan ma mace an halicce ta ne don taimaka hidima kawai na uku inda ruman lam takul lil mar'a ayyu ahliya mace ba ta da wani cancanta wahiya ta hata sultati walidiha tana karkashin kulan babanta ne kawai tuhurama min al-irsi ana hana mata gado wa tumna min ar-rizqi ana hana mata komai na arziki in aka ganta ma dan kaya masu kyau ya cancanta ka tare ta ka kwace ba ta cancance shi ba ita kullun kaskantacciya ce wa inda almasihiyya a wajen kiristoci abokan zama ko kana yanzuru laha ala annaha hiya allati jalabatil la'anati lil bashar sun ce mace ta fara jawo la'ana ga mutane in ka ga namiji ya lalace ba shi zaka tsina ka tsine wa mace macen nan uwa mata ya yar uwa gata nan dai wa anna shaytana yabharu bi jasadil mar'a suka ce in ka ji an ce shedan shine mace shedan yana fitowa ne a rigar mace wa indal faransiyin a wajen mutanen faransa masu ganin sun waye utubiratil mar'atu indahum annaha insanu wai su sun dan wa mace alfarma suka ce a su sun yadda mace ba biri bace mace mutunci lakinnaha khuliqat li hidimati li hidimati rajul an halicce ta ne dan wa namiji hidima hurrimatil mar'atu min alqira'ati wal kitaba wa hurrima min al muwatana suka hana wa mace koyon ilimi rubutu da karatu suka hana ta lasisin zama 'yar ƙasa da ita da tsuntsu da kifi da alayyahu da shambo duk ɗaya ba da kaga yanzu ai wani tarugu ɗan Najeriya ko wani ɗan Najeriya ka ce ina fasfot ɗinka ina katin zaɓenka ai bai da shi ba da ka zo a mace katin zaɓe ko mutuwa ta za ta ce to ƙasa dai ba ta yi asara ba dan kin hango na alayyahu a gonan nan ya bushe ta bushe kan shi ya ma na can gonan na nan kuma dai taushe ne da miya sai an yi don kadar wani ta gaza ta wani na nan an yanka nama dai sai mun ci ya ce wa inda ingilis a wajen turawa ko mutanen ingila kana yin guru ilaiha ala annaha haqira indahum wa wadi'a mata kaskantacciya ce wala yufrahu li wiladatiha suka ce aslan ma bai kamata a yi murna dan an haife mace ba bal yaktabi waliduha ya kamata babanta ya jirka jin yayi abun kunya wa yatawara an ayunin nasi ammal mar'atul fir'auniyya a lokacin fir'auna kuwa faqan nalal ba'dal huquqi wai shi fir'auna ya dan mutunta mace sai ya bata wasu yan haƙoƙi wa tamatta'at bi ba'dil imtiyazati ya dan ware mata waɗansu privileges wa kanat al mar'a tu'addu fil asr al jahili 'arran wa isma lokacin jahiliya ma suna daukar mace a matsayin gaskiya kaskanci ne ai maka haihuwa a ce an haifan maka mace a ce wai mace aka haifan maka yatawara min alqawm ko min su'i ma bushira bi ayumsikuhu ala amanene ayumsikuhu na'am am yadsuhu fi turab zai rike ta bisa wulakanci da kaskanci ko zai binne ta kawai ya ya huta ne dai za ya jibu takhallus minha jahiliya suka ce kai dole fa ka rabu da mace fa kanat tu adu tahta turabi wa kana al-ibnu al-akbar ba'da mauti abihi yarithuha a jahiliya yadda suke idan wani uba ya rasu yana da mata ashirin babban ɗan shi shi zai ware shi zai gaji mata goma sha tara banda uwar shi sha taran nan in ya ga dama ya mai da su matan shi in ya ga dama ya mai da su bayin shi in ya ga dama ya rika ba da hayan su ana kwanciya da su ana ba shi kuɗin in ya ga dama bukata ta bijiro iska mai banna ya kama uku ya siyar kaman wasu tumaki kuma a rika ganin mutumin kirki sha tara ya gada sha tara bai ciyar da ko ɗaya ko ɗaya su suke ciyar da kansu wa kanat almar'atu fi shara'il qadima mumtahina mumtahana alkar mumtahanatu alkarama wadda aka nisantar daga daraja yushakkiku fi ahliyatiha wa insaniyatiha to sai suratun min rahmatil islam lil mar'a za mu bada wasu misalai ne a gurguje nan ma mu wuce musulunci ya girmama mace kwarai da gaske ya kamata mata su ta sujudu shukuri su gode wa Allah har ma su ji cewa kai to wace irin karama suka samu aka wusu mace dan lallai kila da namiji aka woki da da da wayannan karamomin babu su na farko al-islamu kan rahimal mar'a fa anfaqa fa asqata anha as-salata wa siyama asna al-haidi wan nifas an an dauke wa mace sallah an dauke mata azumi lokacin take haila da nifasi namiji ko wani lokaci ne aka dauke mashi sallah ko rashin lafiya yake in ya warke ya rama ita kuwa lafiyar tallau kwana goma sha biyar tana jinin al'ada ta ci ta sha in ana hayya alal sala in ta ga dama ta raka in ta ga dama ta yi shiru ba za ta yi sallah ba kai ka taba ganin an shiga aljanna fala saddaka wala sallah in ba a mace ba ita ce fala saddaka da wala sallat ko kuma shi kenan kuma aje a bata littafin ta a dama ta wuce musulunci kawai ya mata haka na biyu al-islamu rahimal mar'ata fa askata anha nafaqa musulunci ya kayarwa da mace ciyarwa da za ka auro matar da tafi kowace kuɗi kai kuma kai kafi kowa talauci da safe kuma dole ka ba ta kuɗi na abinci kana ji tana ta waya ce me ya faru ne a ce wallahi ranke daɗe hajiya wata riba ce aka sa biliyan bakwai ne ni ba na so irin wannan ni ba na son ku rika samun ƙananan kuɗi kai kuma dubu bakwai ya rage maka aljihu sannan ba shinkafa ba taliya ba manja ba magi dole haka zaka zo ka ce mata to ranke dade me za a ci ne ce to me kake da shi haka za ta karbe shida da rabi ta bakka da ɗari biyar na acaba zihaban wa iyaba sai dai in ta ga dama ta maka alfarma kila taranta maka kuma ta karanto maka ayar suratul baqara ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuhu sai ku rubuta, ai ta rubutawa, ai ta rubutawa, kai ta mata biyayya ko? To, kun ga wannan gata ne, shi ne nake ce muku wani ya ce, kai, ai mata sun more da aka wasu ba sa ce fa ne. Fala tunfiqu ala waladiha, wala walidiha, wala zawjiha, bal la tunfiqu ala nafsiha hiya, har kanta ba ta ciyarwa. Yasa in ka ga mace ta bulbul, ba ita zaka gode mawa ba. Akwai wani a gefe. Akwai wani a gefe. kuma za ka saboda imaninmu na maza galiban kashi casa'in da tara ina ga da ɗigo biyar matanmu sun fi mu haske haka za ga mu butu-butu za ga miji da mata suna tafiya za ka yi zaton negative da positive ne wallahi tallahi wai ita ce matar me fa sai haske haka ta yi fes shi kuma gashi nan dai ash'asa agbara ya mudda ya daihi ila sama'i in ya samo mai daɗin haka yake bata mun iya dafa nama ne haka za mu ba ku ku shiga kicin sai abin da kuka yi ta tsami masu taushin ta kawo maka kasusuwan wancan sun kone haka za ka ce to Allah ya kiyaye ka karanta uzu billahi ka kyale ta tun a ɗanɗana fa ta ƙoshi ɗanɗana ta ɗanɗana wannan bari mu ga wannan shi ma ta gishiri kaga wannan daraja ce da Allah ya mata abu na uku al-islamu rahimal mar'a fa asqata anha hudural juma'i an kayarwa da mace zuwa juma'a wal jama'at da sallar jami'i listigaliha bi zawjiha wa baitiha wa auladiha dan kawai ta kula da gidanta da ƴaƴanta da mijinta buko dole ka je jami'i la salata li jaril masjid illa fil masjid na hudu al islamu rahimal mar'ata fa aujaba laha maharan kamila in an zo aure an wajabtar da cewa sai miji ya ba mace sadaki ko zaka auro wanda ta ninninka ka wadata dole ka bata sadaki yadfa uhu az-zawju li mujarradil khalwati biha kawai saboda namiji ya kadaitu da mace ta ci sadaki an daura maka aure da mace an sa mata sadaki 500 ka biya ba ka biya ba sai ka dan je gidansu an gane sai ka ce amarya kina ina tace wallahi ga na gida ce bari in dan zo mu dan tattauna in ka ganta a cikin mutane kuka tattauna har yanzu bata ci sadakin ka ba amma sai ka ce mu dan shiga nan lungwa sai kuka shiga kuka yi sakan goma kaɗan gaya mata to a tare yau ba dai kun kaɗaifi mutane ba su gan ku ba ta ci dubu ɗari biyar da za ka koma gefe ka ce ka ai kai ka hango wani faskareren tabo ka sake ta ta ci kuɗinka wannan kaɗaituwar kai a da za ka samu dubu ɗari biyar a sakan biyar ina kake da wannan opportunities ɗin babu sai ita ko kuma a ɗaura mace aure da miji ya tafi irin ralin nan na angunci kawai ya haɗari. Ta cinye duk sadakin da aka yanka, sannan za ta ci gadon shi, tare da cewa daga ɗaura auren ba ta gan shi ba bai ganta ba, za ta ci gado, sai dai za ta yi takaba ko? Na biyar, al'islamu rahimal mar'ata fa warrasa hamin zaujiha, musulunci ya yi wa mace rahama ya sa tana cin gado daga mijinta, na san mata da ta ci gado ya kai biyu ko uku, ta ci a wajen wannan ya mutu, ta ci a wajen wannan ya mutu, ta ci a wajen wannan ya mutu, sai ta mun matsawa. Yanzu na zai ga ta hamshaƙi. Kuma da za ka auro ta bayan ka gama wadatuwa, tana nan da gadonta ba maganar a ce to ai uwar gida tare da ita aka yi wahala, a'a. aiwar gida na kundin Hausa yanzu muna maganar kundin shari'a ne to da ka an ba mace gado na shi da rahimal mar rahimal islamul mar'ata fa qala ummuka thumma ummuka thumma ummuka thumma abuka takriman wa atirafan bi haqqiha sai da aka ce wai yayi biyayya ga mahaifiyar shi yayi biyayya ga mahaifiyar shi yayi biyayya ga mahaifiyar sannan kai biyayya ga mahaifinka ababin biyayya to uwa na gaba ababin kyauta uba na gaba kana da wata miliyan biyar da za ka raba wa uwa da uba nawa zai fi yawa na uba zai fi yawa sai ka bata dubu ɗari biyu ka ba shi saura me za ta yi da su to in tana da hikima account ɗin shi za ta sa amma idan ka zo babin biyayya fa sai na ta fi yawa za a wanke mata wasu kaya za a wanke mashi wasu kaya kace yayi hakuri ta a fara wanke nata a goge amma aka zo inda za a mika ita ba ta da buƙatar kuɗi na bakwai musulunci ya mutunta mace fa asqata an shahadata fi dima'i wal jinayat lura da cewa mace na da rauni sai ka ce kar ta taba bada shaida a jini kisan kai zubar da jini ba ta bada shaida na takwas musulunci ya girma mace fa asqata alai anha faridatal jihad an sariyar mata da jihadi na tara asqata anha faridatal hajji idza lam yakun ma'aha maharami maharamun in ba ta da muharrami an kar mata da aikin hajji ba sai ta je ba wanda zai rika bata kariya kenan na goma rahimal islamul mar'ata fa ja'ala taqsira laha inda tamamin nusuki hifazan ala jamaliha wa ibqa'an ala ragbatiha wa laha ajrul halaqi idan mace ta je aikin haji saboda a wanzar mata da wancan adam ba a yadda ta yi kwalkwabo ba amma mu za ga kwalkwabo muke yi amma ita mace dai ta tattara gashin ta je can daidai kan yatsan nan ta sa almakashi ta yanke kai ba ma za ka san ta rage gashinta ba saboda kada ta dawo kwalkwabo ba dan ada adam awa mai yunashsha'u fil hilyati din na sha daya musulunci ya girmama mace fa harrama talaqaha wa hiya ha'id ya haramta a saki mace in tana jini ka dawo gida ta ci kwalarka ta ce in dai ba da balangu aka yi maka suna ba ka sake ni ka kewaya ɗakin mamaka ka cin mace mata biɗi-biɗi ta zane ta ka dawo sai ka tuna kuma tana jini ba da ma ka sake ta yanzu in dai kai dan halal ne ka san addini haka za ka yi haƙuri kafin ta gama ka huce sai dai kai nasihar ka kai masifar ka a zauna lafiya kaga tana da wani immunity sakin ta ma sai an karɓo oda daga Allah daga sama wa hatta la tatsula alaiha al-idda kuma dan kada ka tsawaita mata idda ta fara jini yau ka sake ta sai fa ta gama wannan jinin ta yi tsarki sannan in ta fara wani jinin sannan fa a kirga ka cutar da ita kenan Allah bai yadda mace ta zauna ba miji ba na sha biyu al-islamu rahimal mar'ata faja'ala laha mirasan min zawjiha wa ikhwaniha wa auladiha wa walidayha ragama annaha la tatahammalu shay'an min an-nafaqa Allah yasa za ta ci gadon babanta da ƴan uwanta da ƴaƴanta ila hada kakanta ga mijinta kuma tare ta bata taba masa hidimar ko kwabo ba ɗanta da ya zama darakta ya bar biliyoyin kuɗi in an zo sai a bata ɗaya bisa shida bata taba siyan mashi fensar ba kai ma uba da ka bar mashi da ka kashe kuɗin ka yi karatu kai ma ɗaya bisa shida tunda da ƴaƴa da kai da ita ɗaya bisa shida ɗaya bisa shida ka kalle ta ta kalle ka ba yadda ka iya Allah ya ce ta ci wannan bonus ɗin ai sai dai Allah lalle da wata majalisa ce sai an yi amendin na sha uku rai al-islamu rahim al-mar'ata fa aujaba laha maharan wa harrama akaza shay'in minhu illa bi tibi nafsin minha ya bata sadaki kuma ya hana miji ya taba sai in ta ga dama na sha hudu rahim al-islamu al-mar'ata fa harrama nikahaha bila waliyin wala shuhud ya hana aure mace sai da wali sai da shaida hatta la tuttahama fi irdiha dan kada a tuhume ta a mutuncinta wa nasabi auladiha da nasabar ƴaƴanta na sha biyar al-islamu rahim al-mar'ata fa aujaba ala man qadhafaha fi irjiha jalda 80 jalda duk wanda yayi wa mace qadhafi saboda a tsara mutuncinta bulala 80 wa yushahara bihi fil mujtama kuma a yaya tashi a cikin al'umma wala tuqbalu shahadatuhu abada na goma sha shida al-islamu rahim al-mar'ata fa ja'ala man yuqtalu fi sabiliha li yuhafiza ala irdihi wa yudafi anha ja'alahu shahida duk mace ce take da wannan kimar idan namiji ma zai iya shiga idan wani ya baiwa garin baiwa mace kariya har aka kashe ga kayan mutuwar shahada saboda me kana tsara mace mai rauni wasu barayi suka shigo gida suka ce ka fito da ita kace ba za ka fito da ita ba suka kashe ta suka kashe ka kayan mutuwar shahada na sha bakwai al-islamu rahimul mar'ata hatta ba'da mautiha musulunci ya tsada mutuncin mace har bayan ta rasu ba a yadda wani namiji ya mata wanka ba sai dai mata sai dai idan mijinta ne na sha takwas al-islamu rahimal mar'ata fa ajaza laha al-khul'a musulunci ya baiwa danya mutunta mace ba kawai in ka auro ta ba shikenan wa yayi ki ki ta tsiyar ki ai sai na ga dama na sake ki kai baka san wani abun ba Allah ya bata dama tana da wani window na hul'i ku zauna kawai ta ce za ta baka wani abu ku rabu mazhabar malikiya ma akwai malaman da ke cewa ko yaudarar ka ta yi ta yau ka yaudaru ta ce ka san fegin nan na kan kwana in ka shiga GRA ce 200 by 200 ne ce eh to na baka amma mu rabu ka ce na karba kana zuwa sai ka cimma har an fara POP ashe ta siyar tun watan shekaran jiya da shi ta je umara ma har sai maka manyan riguna to yanzu malaman malikiya suka ce ta saku yanzu dai ka maka ta kotu kudin kul'inka kudin kul'inka kuma ka duba in kuka yi kul'i da in namiji ya kul'i da mace saki ɗaya ne bai ban haushi ba dama ka dawo da ita ai ai kiyayyar ka ta yasa ta baka wani abu ko to ba dama ka zo ka ce to ai dai saki ɗaya ne kul'i ai na da ko ka dawo da ita bata dawo ba bata dawo ba kuma wani abun ban sha'awa jini ɗaya za ta yi in ta je idda ba kamar na saki bane ne ai saboda ka take yi yanzu sai musulunci ya mutunta ta to a matan nan fa kin shi fa yasa ta ce su rabu to bari a ce ta yi jini ɗaya don ta maza ta samu wanda take so ta more duniya daga ce to ke da miji ya sake ki yi jini uku ke kuma da kika bada wani abu kuka rabu saboda iyayya yi jini ɗaya to da ba za ta iya ba za ta ƙara auren mijin nan ba sai da ta ga dama ta yarda tace to wane yanzu mun shirya ka iya fitowa kuma radda ka fito sai ka bada sabon sadaki da za da namiji zai kul'i da mace yanzu ta bashi miliyan ɗaya su rabu da yamma kuma ya dawo ya ce dan Allah ki yi hakuri ce to na yarda amma sai dai a sake sabon ɗaura aure da sabon sadaki da sabbin shaidu in ta ga dama ya ce to sadaki miliyan hudu kaga ta janya ɗayar ta ko eh hatta ta riba to musulunci ne kawai mace wannan in ba ita ba ina zaka samu wa'annan ababu sana al-islamu rahimal mar'ata hatta inda salati alaiha takunu ab'ada anil imami wa yaqifu wasataha liyasturaha liyastura jasadaha mimman wara'aha wannan wani abu ne kan falsafa amma kuma haka abin yake in an zo za a yi sallar gawa ina ai liman zai tsaya in namiji ne sai tun kirjin shi in mace ce a tsakiyarta me hikimar dan ya ƙara ba mace security dan ka tsaya a tsakiyarta wanda ka hana sa hango gawar sun fi yawa akan in ka tsaya a saitin kirjin shi to saboda ita ta musamman ce zaka ce ya tsaya a tsakiyarta sai da mana wanda ba za su hango ta tanan ya tara wasu tanan balantana wanda suke saitin shi amma an ka tsaya saitin kirjin shi nan za su ta hango kafafuwan mamaci to tunda namiji ne mai arhar mai saukin farashi ne wannan ba laifi to sai asarun nisa'i almutaallima fi sina'atil ajyal gudummawa da mata suka bayar da suka samu ilimi wajen samar da mazaje na gari wannan shi ma za mu ɗauke shi misalai ne mu wuce ma'ana ita mace idan ka zauna ka karantar da ita, ka ilmantar da ita, ilimi na addini muke magana ko? In ka bata na zamani zai amfani kwarai da gaske da wayewa, amma na addini ya faru, ya fara, to za ta samar maka da ajiyal alƙadima awin lashika, al'um malamai bajimai zarata za su zama sun fito daga gare ta, to shine za mu bayar da misali a nan. فقد هملت الشريعة الإسلامية الأمة بالأبء الأكبر في تربية الأولاد musulunci ya ɗauki mace ya bata muhimmanci bisa nauyin da take ɗauka wajen tarbiyyantar da yaya lima lil ummi min al ahammiyati al baligha fi tarbiyati al abna'i wa izami ta'assurihim biha da kuma girman tasirantuwar da yaya ke yi ga uwa shi yasa ake so ita uwa tafi namiji jawo yayan a jiki namijin ya fita gwagwarmaya rigingimin yau da kullun sai koma ya ta faɗa ita kuma ba a so ta rika faɗa ta jawo yaran a jiki daga nan za a ji basirarsu bari ku ji kowane yaro da Allah ya baki ki yi sujudu shukuri akwai baiwar da aka yi mashi har ma nukan faɗa wata magana idan ka kai ɗanka boko kaga bai gane boko in kuka dawo gida ka yi sujudu shukuri yana da baiwar da ɗan boko ba zai iya cin mashi ba amma sai in kai in baka lura ba sai ka zo kai ta faɗa yaro a boko ko na goma ba baya yi me dan bai na goma ba digirin ba ga sunan a shaguna ba ana ta musu fentin gwal da zinariya an kisaye har da PhD yanzu a shaguna ana siyarwa suna lebo market to me ya dambe boko ba ya iya bakara ba ba ya iya alimran ba ya iya sallah ba wannan Allah bai cika hada mutum baiwoyi da yawa ba in kuka kalla wani littafi uzama ubila madaris na Salih al-Jumu'a ya kawo wannan a muqaddimar shi doguwa da wajen shafi 40 yake cewa galiban sunnar Allah ita ce in yi maka wata baiwa to sai janye maka wata baiwar wannan haka take fa haka take idan ya baka kuɗi zai iya rage maka dabara ya bada misali yace in ya baka ilimin boko mai yawa to zaki ga baiwarka da hikinkimin ka sun rabu yanzu in ka je fizar masu gyaran wayan nan ba farfesa ko ɗaya in ka je jami'a inda gidan farfesos ɗin ne ba wanda zai iya gyara waya har da 'yan electrical engineering electrical and electronics shi ma wai shi lalace pizza da zai je wannan yaron da ya zagi headmaster ya gudu shine ya iya gyara waya kuma balan haka sai yana jin China ko turanci bai ji kuma in ka kai baya gwadawa kai haka zai lalle ka wani dan shishishina yace wani dayon ne ya kone 7,000 kamar ko koma da wayarka da yayi boko da bai je pizza ba kai kuma da kai boko sai ka tafi jami'a kuma ba za ka iya zuwa pizza ba sai dai ka je gyaran waya masu gyara wuka ni kawo mu a bakin titi galin ba su boko ba amma ka duba yadda za su yi maka gyara haka har a mata in ka ga tsaleliya mai kyau to yanzu zaka aura ka san me zaka aura galibin ba su iya magana ba eh ai wannan sai na faɗa ina kusa da kofa eh duk da garin ku na zo amma zan je ta lafiya galibin ka ba su iya magana ba ballo ta kawai zaka ji suna yi in kana son iya magana namiji auro mummuna wallahi za ka ji iya magana ma dai da kasan da aya take magana kaga aya ai ba tuka da walwala sannan kyakkyawa galibin ba su iya girki ba galiban kyawun mata ba su iya girki ba in suka kwabo shi kawai ka haƙura ka ci yan ribar ka dai kana ci kana kallanta ya rika taushe maka amai ma in ba haka ba yasa an kana da mata biyu ɗaya mummuna ɗaya kyakkyawa za ka yi bakin kunya aika mummuna ta maka girki in an zo raka ka kai wa kyakkyawa ta raka ka kowa ta ci kwallo shikenan to kaga baiwa ba za a hada miki biyu ba a baki kyau a baki iya girki ita kuma wannan a bata muni a hana ta iya girki to da wane za ta ji me ta yi to aka ta sai a dan ɗibi wannan a baka ɗibi wannan a baka to haka yaron ki in kika ga bai gane boko gode ma Allah wallahi baiwar da ke ciki ba karama ba ce ko nan kasar muna da irin wannan wani farfesa ɗan shi bai gane boko ya daka tun yaron na nazari bai gane karatu ɗaya abokin shi ɗan ɗaya ɗakin har na ɗaya yake yi har wannan ya tafi jami'a shi kuma sakandare ta ƙi haɗuwa yaron ya je ya samu abokin baba ya ce shi yana so ne a kai shi garejin gyaran mashin farfesan ne ya ce Allah ya kiyaye ni dana ba zai gyaran mashin wa'annan kazaman dukun dukun dukun dukun kaza kaza ina farfesa a gada aboki ya ce a ka yi haƙuri ni yanzu abin da nake so ka ban man ɗan ya ce na ban maka da ake da jahili ya ban mashi ɗan ya zo ya ce to amma na sami gyaran mashin za a ba da dubu ashirin za a sai kaza ya lissafin wajen dubu ɗari biyu ne ce ne ban da kuɗi ya ce a sai ka bayar wallahi haka dai farfesan ne ya zo a wulaƙance ya bashi ya je yaron nan kafin ka ankara wanda ya cimmawa a garejin shekara biyar ya wuce su ogan ya fi jin shi da an kawo gyaran kunya zai ce wane na wurin ya taɓa sauran su dakata ya je shekara kamar hudu sai abokin baban ya ce to kaga ya kira yara yake cewa to kaga yanzu ka samu a matsayin mu na wanda muka yi ilimi to za mu hango maka sama da haka sai ce yanzu ka daina gyara ka koma sai da kayan mashin ka rika zuwa Kano, Enugu, Lagos kana sayowa. To sai ya bude shago, ya je gun baba ya ce ka ba mu jari miliyan biyar muke so. Baban ya ba shi jarin miliyan biyar. Bayan kaman shekara biyu sai abokin baba ya zo ya ce to yanzu ka fi karfin sayayya a Najeriya. Kai kamfani ka rika fita waje. Yanzu haka yaron China yake gana shigo da kayan man sai sha ɗaya ya farka. Farfesan kewaya a taimaki wancan ɗan bokon, guziri ya ƙara ya Ingila. da kan ce ga wai bai ana A yana sai D a ce kai tsallake ce shi ya abin da ya iya kenan ki gode wa Allah to mata da suka yi tsayuwar daka sun samar da wanda duniya ke alfahari da su sun taka rawa kwarai da gaske za mu tsallake shafi da na sha tara da na ashirin da na ashirin da ɗaya ko za mu ɗan ɗauki misalai ne kawai za mu akwai misalai a can gaba da Oke to yawa shafi na 23 wa min athari ta'limil mar'ati fi tarbiyati al-ajyal al-lahiqa qiyamuha bil a'mal taliya in uwa na so bayan ta yi ilimi ko lokacin take ilimi ko lokacin da ake karantar da ita ta haifar da ɗa na gari a nan gaba za ta yi wa'annan ayyukan na ɗaya al-ikhlasu lillah duk abin da za ta yi tsakaninta da ƴaƴa ta riƙa yi da ikhlasi فهي تربي أولادها من أجل الله ولله فهي أمانة فهم أمانة أعطاها الله إياها أئنن أمانة ندى الله يباتا سلاكا تجتشيوا للي أئنن أبن الفهرين تجتكي إخلاسي كينا ألا لله الدين الخالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين نبي القدوة الحسنة كي واكي زما أبركوي كما أمباني إلمين كينا idan kina so ki rika baccin bayan asuba ki fara kafin ki haihu kina haihuwa kin gama ana dawa asuba wani yayi sallah zai muraja'a ne ko zai kaza ne ko zai kaza ne ko zai kaza ne duk ki da irin wayannan bacci ya kare to ki zama alqudwa wa zalika bi an takuna al-ummu qudwatan lil abna'i fi ibadatiha wa ta'amulatiha wa akhlaqiha wa ma'kaliha fi mashrabiha na uku al-adlu ki rika adalta tsakanin yayanki kar ki fifita wani akan wani kowa akwai baiwar da Allah ya mashi kowa akwai irin daraja da Allah ya hore mashi wadhalika bi an takuna al-ummu adilatan baina auladiha fil ataya wal hibati hatta fil madahi wat sana har yaban ƴaƴa in kika yabi wannan ki yabi wannan kowa akwai abin da zaki iya yaban shi da shi yanzu zaki ga ƴaƴanki zaki ga akwai wanda shi bai iya haddar Qur'ani amma kuma zai haddace maki al'amuranki mama na ga kina ta neme ne me kike nema ne ce wallahi tsinkin tsifan nan ne sha da kika gama ran na karkashin kujera na ga kin saka tun rana ya ce yau ya haddace inda kika saka amma ya ka haddace haddace kul huwallahu ahad to sai ki dawo shi a jiki in zaki ayyuka yana kusa zai rika tuna miki wani kuma in kika ce wani yaran nan da muka yi aiki da hukan nan ina ka ga na sata yace wallahi mama ni ban san inda kika sata ba amma kuma ya iya wasa wukar zai wasa ta shi kuma wancan da ya san inda take ba zai iya wasawa ba to kinga kowa akwai amfanin shi sannan daga nan ne zaki iya ganin baiwar da Allah ya yi wa kowa baiwa da matsayi da Allah ya yi wa kowa na uku alhikima sai kin sa hikima bi an takuna al-ummu hakimatan fi ta'amulatiha ma abna'iha sai kin nuna kwarewa akwai inda ya kamata ki bayyana fushi akwai inda bai kamata ba akwai inda ya kamata ki zafi akwai inda sanyi ya kamata ki akwai inda ya kamata ki sa aiki akwai inda ya kamata ke ki aikin su huta akwai inda za a yi muraja'ar Qur'ani wata nan muraja'ar boko wata nan ma hira za ku yi a tattauna saboda in kika ba yara dama za ki ji abubuwa da yawa za su zo maki da ababe wanda ke ma sai kin ƙaru ke ma sai kin ƙaru za ta iya zuwa ta yi maki wata tambaya ko ta bijiro maki da wasu ababe ko ta bada kunni mace ce ta bada wasu shawarwari da sauransu na biyar asabar wal abin nan hudu wal hilmu kai kenan ko al halmu al hilmu al hulum al hilmu ayi hakuri da juriya da an takuna al ummu saburatan ala auladiha mace uwa ta zama mai hakuri game da ƴaƴanta ƴaƴa tun na dama sai an yi hakuri balantana ne yanzu وليس اكتساب المالك دون مشقة تحملها فالعلم كيف يكون يا يا نشد الرحمة والحب sai kin nuna masa tausayi da soyayya da kauna da an tastabdila al-ummul hubba bil iqab ki rika musanya soyayya da ladabtarwa in yayi laifi kika ladabtar da shi ki nuna mai ki mai wani abu da ke nuna soyayya kuma ya ki sallah kika zane shi ya je sallar in ya dawo kuma sai ki baki sweet kike ce me zaka ci ce indomi a siyo a dafa mashi taliya ladabtarwar kenan ba wai ta mugunta bace amma in kika ki sai kin ji ana hira ta nage ce maman kai maman ku muguwa ce kai maman mu muguwa ce muguwa ce sai ma ka ki sallah shi yanzu yana ga kawai kiyayya ta sa kika duke shi ba wajen sallah na da muhimmanci ba to amma in kika yi mai haka zai fahimci eh laifi na laifin kin sallah ne sadisan addu'a sabi'an addu'a sai kin yi addu'a wazalika bi an tuksira al-ummu min addu'a ila auladiha bil hadaya bil hidayati war rashad wal istiqama yawaita yin masa addu'a to idan kika yawaita addu'a sai kiga kin dace wayannan abubuwa guda bakwai su ake so a matsayin ki ta uwa ki rika yi walaqad sattara tarihu shafi na 26 tarihi ya rubuce mana fi ansa fi ansa safahati safahatihi a mafi hasken shafukan shi arwa al'amsila, misalai masu muhimmanci fi ƙiyamin ummahati wajen tsayuwar mata iyaye da tarbiyyatin rijali wa sina'atul ajiyali wajen tarbiyyar mazaje da samar da gwarazan nan gaba, wa khasatan bada an mata an hunna a zuwa juhun, musamman bayan wanda mazajen su so da su, ko mazajen ba sa nan. Ya ce, tariki na kalfahum auladan sigara waɗanda suka da suka bar ƙananan ‘ya'ya, fakamatul ummahatu bi ra'ayatihim sai iyaye mata suka tsayu ga kula da su ri'ayatan karimatan wa tarbiyatuhum tarbiya hasana bal kunna sababun fi hifzihim li kitabillah kai iyaye matan ne ma silar haddace littafin Allah da 'ya'yan suka yi wa kathirin min sunnatir rasul sallallahu alaihi wa sallama wa lam yujazu al hulu basu wuce balaga ba suka haddace hatta dubunnan hadisai fa akhrajna li hadhihi al umma qadatan uzama wa ulama ajilla wa ubadan atqiya wa zuhadan sulaha wa asfiya a muslihin suka samar da irin waɗannan mazaje masu waɗannan siffofi kwamandodi masu girma malamai masu daraja masu bauta masu tsoron Allah masu zuhudu masu kawo gyara masu tsarki masu gyara mutane kamata dullu ala zalika shawahidu tarihi wa min zalika ma yali ga misali na farko nan misalin farko akwai safiyatu bintu abdul muttalib cikin da'irar sahabbai kenan wannan baiwar Allah faqar rabbati Zubair bin al-Awwa ita ta tarbiyantar da Az-Zubair dan Awwa da ya samu tarbiya me ya faru tarbiyar da ta bashi yasa aka yadda aka bashi auren Asma'u bintu Abi Bakr yayar sayyida Aisha a gida irin na sayyidina Abi Bakr da bai da tarbiya wallahi ba za su bashi ba kuma tarbiyar da ya samu shi ya haifi Abdullahi ibn Zubair ɗaya daga cikin al'abadila wanda har khalifa ya yi a Makka. Dukan silar wace ce Safiya yace faqad rabbat az-zubair ibn al-awwam radiyallahu anhu wa ahsanat tarbiyatahu wa addabathu wa ahsanat ta'dibahu hatta annaha fi ba'd al-ahyan har a wasu lokutan kanat tadribuhu darban shadida har ma an ga tana dukan shi wani lokaci duka fa mai tsanani kama zakara zalika mu'arrikhul islami al-hafiz al-hafiz al-hafiz az-zahabi kamar yadda al-imam az-zahabi ya faɗa cikin sirru alamin nubala cewa gashi gashi gashi al-imam az-zahabi ɗaya daga cikin bajiman malaman da suka rusa karni na takwas yace an ga tana dukan shi haythu qala wa kanat ummuhu safiya tadribuhu darban shadida mahaifiyar shi na dukan shi duka mai tsanani wa huwa yatim gashi maraya uba ya rasu fa qila laha sai aka ce mata qataltihi ahlattihi kashe shi zaki halaka shi zaki kana sai ce inna ma adribuhu kawiya dubba wa yajurra al-jaysha zal dalab tace ina dukan shi ne dan ya zama yana tafiya da karfin shi a doran kasa kuma domin ya jagoranci rundunar da za ta jawo addini alkhairi kuma da abin ta faɗin shi ya faru da ta bashi wani sakarai sakarai shikenan shi yasa aka ce daga ci abin da iyaye za su yi a sa ma yara hatta jarunta kika ga wani ɗanki namiji ya shawo kwana ɗari da ashirin ya shigo ɗaki ya karkashin gado ka ce menene ya ce kyanke so na gani a zaure kana namiji idan kina da buhun kyanke so ki zazzaga mashi fita kada za ka zo ka ce min kaga kyanke sai da kunami da macizai ka kashe in mace ce ba laifi in mace ce ba laifi dan ita mace yanzu ka je ka gabata tsoron kyankyaso kai karka sa kuɗinka karka sa kuɗinka ai can mace ne tsoron kyankyaso sai wa DPO ya anguwa ba lafiya sai ya ɗibo mota du har ya ga ma a kofar gida sai ce wallahi wani kyankyaso ne yana karkashin ga har iba an zo da ita anguwa ba lafiya ka je yanzu misali ka je neman aure kawai ka ga maciji irin kumurcin ne ya fito kawai matar da ka je wajenta ta je ta kama shi ta kama bakin ta yaga ko ta fyaɗa shi a bango kai ka tsaya a gama wannan wannan episode din baka gudu ba ai ba hijira tuhu za ka yi a wannan ba wannan irin ta za ta je ta aura namiji ya aure namiji ne ai namiji mace yake aure ai awa mayyo na sha'un nan ta ce wallahi ina dukan yaron nan ne dan ya zama gwarzo fa kana awwala man salla sayfahu fi sabilillah a tarihin musulunci shi ya fara zara takobi don jihadin ɗaukaka addinin Allah. Wa shahida badaran wal yarmuk ya halarci yaƙin badar kuma ya halarci yaƙin yarmuk kuma duka domin tasirin mahaifiyar shi da irin gudunmuwar da ta bashi. To yana ga yanayin lokaci bari mu dakata a zagaye na biyu sai mun dawo a zagaye na uku sai mu tashi annamu zaju asani a shafi na ashirin da takwas. Allah maɗaukin sarki ya samu dace wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.